النبي الكريم وبعد يو منا شا ترى قوة الربيع الأول شكرا wanda ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna darasi na na uku a cikin kitabul wasiyya a cikin littafin muwadda ta imam malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a malam yace babul wasiyyati lil warisi wal hiyazati babul wasiyya lil warisi wal hiyaza wannan babi ne da yake magana akan wato halacci ko hukuncin yin wasiya ga magaji da kuma ai wato alhiyaza wato da karba ko da damka ko da rikewa ta hanyar kyauta ko sadaka ko irin abin da mamaci kafin ya mutu ya yi alkawari na kyauta ga wani bai bashi ba har ya mutu ko kuma ya bashi bai zo ya ɗauka ba har ya mutu ko ya furta cewa zai bashi bai karba ba irin waɗannan hukunce-hukunce masu rikici to yaya za a yi za a ɗauka a bashi kafin a raba gado ne ko za a sa shi cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa ko abinda mutum bayi da lafiya ya tanade shi ya ware shi ya ce wannan abin ina so zan yi kaza a lokacin bai da lafiya to kuma sai ya mutu bai yi kazan ba ya za a yi wannan babin yana da muhimmanci kwarai musamman a rashin lafiya da mace-mace da ake yi na iyaye da 'yan uwanmu قال يا سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قوله تبارك وتعالى وقول الله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وإنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه من ثلثه إنه يجي ليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث مثل ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله طيب أم abu na farko shine abinda ba ni sunan shi abinda mamaci kwanci yana rashin lafiya ya ajiye shi ko ita na da shi lokacin bai da nutsu wani dukiya ne wani kudi ne wani abu ne mara lafiya ya tanade shi a lokacin bai da lafiya ko ya yi wasiya ya ce wannan abun a ba wa miskinai gidan wani gidan wani ko kuma sadaka ce na ware ga ta nan na bayar to amma ya faɗa ne amma bai ciro daga shagonsa ba bai ciro daga salarinsa ba bai ciro daga albashi bai ciro daga kudin ba ya dai ambata kurin sai alaji ya mutu walam yukhrijuhu hatta mata kula ku ɗaliban ilimi ne kuna da awa kuna karantarwa kuna da masallatai na juma'a kuna hudubar juma'a kuna yin abubuwa zai iya yiwa a maka wannan tambayar ya ambata bai bayar ba ya ware wasu kuɗi ya ce insha Allah wance zan miki aure da wannan kuɗin ya tanadi wani abu ya ce masallaci kaza in dai an zo ginin masallaci kaza zan ba da miliyan biyar wani fili ne a anguwarsu za a gina masallaci ya ce in dai an zo zai bayar ya ware wannan kuɗi yanzu kama wannan masallacin wanda ya gina wannan masallacin alhaji abba karfi allah saka masa da alkhairi ya gaya mana kafin ya gina ya ce ya ware kuɗi sama da naira miliyan hamsin a cikin dukiyarsa ya rubuta wa iyalinsa ko ya mutu a cire wannan kudin na gina Usman bin Affan ya ce ko da zai zo ya mutu bai gama ginawa ba ɓarai kuwa kaga bai ciro kudin daga cikin abin ba amma da ya ambata to ya ce zai gina to gwanda wannan ma ya ce ko ya mutu to wannan wanda muke magana bai ce ko ya mutu kawai ya ware ya ce gashi na zai bayar to ya mutu ga magada sun zo sun kewaye za su karbi kuɗi to ya za a yi da kuɗin fatawar ita ce da imamu malik ya bayar a nan za a duba dukiyar ne a kasa ta kashe uku duk wannan alkawura da ya yi to za a cira ne cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa sai a yi kun nutsufa idan kudin da ya yi alkawari in abin da ya yi alkawari ya faɗe bisa uku fa to za mu karanta amma yanzu ku riƙe ku gane duk lokacin da mutum ya yi wani alkawari zai bayar wani abu ne sadaka ne taimakon wani ne yar uwarsa ce kanwarsa ce kawunsa ne zai kai aikin hajji a'a dan gidan yayansa ne zai kai shi makaranta ingila a'a wane ne ya yi alkawari shi zai taimaka bai cire ba ya mutu kwatsam sai ya faɗi ya mutu kawai da kun zo abinda za ku yi sai ku ce a raba dukiyar kashe uku sai a ɗebi duk abinda za a yi na hidimar nan a yi a cikin sulusinsa to amma in kana li ghairi warisin idan wannan wasiyar da ya yi wannan hukuncin da na gaya muku idan ba magajinsa ba ne in magajinsa ya yi wa to shi kuma za mu zo mai magana wannan hukuncin a wani kaninsa ne kaga baya ce magadansa kanwar kanin mahaifiyarsa ne baya ce magadan wani makoci ne a wani aboki ne a wani kun fahimce ni to za a yi amfani ne daga cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa kuna bi na bashi idan abin da ya faɗa ya fi ɗaya bisa ukun dukiyar ya za a yi kuna bi na bashi idan kuma wani ya wara cikin ‘ya'yansa ya ce a yi wa wani kaza kuma an zo rabon gado to yanzu ya za a yi shi yanzu yaron nan zai zo ya kane ha ya karba ya rike sannan an zo rabon gado kuma ya zo ya zauna yana jira ina fata ana fahimta imamu da suki ya faɗa cewa asalin abin da ake magana anan shine yin waƙafi lokacin rashin lafiya da kuma sauran tabarru'at alwaqfu inda almaradi wa baqiyatu tabarru'at tunfadu fi sulusi duk wanda ya wani waƙafi kun san waƙafi endowment wanda ya bada wani waƙafi ko yayi wani tabarru'i ya bada wani taimako na wata al'umma ko wani agaji bai zare kudin yana raye ya bayar ba inda ya zare ya bayar tasha amma tun da bai zare ya bayar ba ha tunfadu ko tunaffadu fi sulus a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa za a ɗauka a bayar ina fatan kuna fahimta yawwa idan an yi hauzi shine alhiyazatu malami da yake ce alhiyazatu din hauzi idan har an riga an karbe shi imamu da suki cewa babu wani sharaɗin an karba ko ba a karba ba idan an yi hauzi ma'ana an riga an karba to zance ya kare shi kenan ya riga ya karba Allah sa kuna ganewa wannan duk hukuncin idan kana li ghairi waris ne to to yaya idan kuma ga magajinsa ne zan fara ba da amsa idan wa magajinsa ya yi wa wannan alkawari wani ne wanda zai gaza shi imamu da suki yake cewa wa amma lilwarisi fa fi sihhati wani kuɗi ko ya ware wani abu ya yi alkawari wa wani yaro ko ya yi wani abun bajinta ko kuma ya shirya zai mata aure yassa ce ya ce ga naira miliyan goma sha biyar na ware zan yi miki aure insha Allah in lokacin auren ke zo kuma sai zo ya faɗi ya mutu bai yi auren ba da suki ya ce fafi sihhati sahih idan lafiyarsa kalau lokacin lafiyarsa kalau ya yi wannan alkawari to kyautar ta yi me yasa suka ce a in mutum ai lafiyarsa kalau yana da dama ya tasarrufi da dukiyarsa yadda ya ga dama ko to amma idan bai da lafiya ne fa idan bai da lafiya suka ce a ya ya tuno ne yana ga zai iya mutuwa da haka iwa wuri kuɗi saboda ba ku da kirki ya ce akan ya bar muku kuɗin nan ku ci gado wanda ya ware ya ba wannan yarinyar a mata auren miliyan goma sha biyar ku kuma ku je ku raba miliyan bakwai da rabi dukan ku ku ashirin da uku ya ce fahuwa batil wannan bataccen zance ne to mu koma littafin kala malikun imam malik ya ce ha mansuha wai wannan aya da za mu karanta yanzu an fa shafe ta wace ayar in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin Allah ya ce idan mutum ya bar khairan mal kenan bawa idan ya mutu ya bar dukiya to ya iya yin wasiya ga iyaye da dangi da kuna jina da a farko da ya halatta uba ko mutum ya yi wasiya wa iyayensa a cikin dukiya ka ce babana da mama da mamana miliyan kaza mahaifina miliyan kaza ɗab sai ka mutu a da za a cire wannan kuɗi a bayan ta karbi wasiyar da kai ya karba sannan kuma an zo rabon gado su zo su bi layi wal akarabin da dangi na kusa in taraka khairan ana nufin in taraka malan alwasiyatu wannan marfu'un ne na'ibu fa'il ne na kalmar kutiba ko lil walidaini wal aqrabin wannan a awwalil islam kenan ka san me a farkon musulunci wasiya ma dole ne kar wani ya mutu bai wasiya ba to wannan ayar jama'a an goge ta ba aiki da ita ba aiki da ita duk wanda zai ci gadonka ba ka yin wasiya ka ce a bashi wani abu cikin kudinka to ai yana da gado in dai za ka bashi sai dai ka bashi abin da za ka bashi a raye shi ma kuma za ka zo ka ci karo da matsalar a'a yaya ka ware wani ɗanka kai masa wani abu sauran baka musu ba duk da wannan mun ɗan karanta da ku a nan a cikin muwadda hukuncin yana dan shan bamban akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba mun karanta da ku anan cewa duk wanda isa ka wani aiki a cikin yara kaga bai ware wani ba yace duk wanda yi kaza kamar ka ce duk wanda ya haddace Qur'ani a cikin ku yana da kujerar Makka sai wani ya dage ya haddace wani kuma ya je tafi ball ka je ka biya wanda ya haddace ba wanda ya isa ya ce ya ka ware danka wani ka biya mai Makka sai ka ce duk mai zuwa masallaci ina ganin sa a masallaci akai-akai na yi alkawari zan gina mai gida a unguwa kaza sai wani ya dage ya ci gaba da zuwa sai ka ɗauka kawa shi ba laifi ba ne don haka magana akan cewa ware wani ɗa ka ba shi wani abu ba ka ba wani ba bai halatta ba ba ala itlaƙihi ba ne laisa akwai wani dalilai da yake sa ka iya ɗauka ka ba wani yanzu kamar matanka ne yayi ba an ce wajibi ne kai adalci tsakanin mata ba sai ka ce musu dama maganin adalci a tsakanin mata na wajibi ina daɗa maimaita muku akan abin da aka wajabta maka ka yi abin da ya zama dole sai ka musu to wannan dole ka daidaita su abin da kuma kyautatawa ce fa wanda ya kyautata maka sai ka kyautata masa wanda bai kyautata ba kuma za ka bashi abin da Allah ya wajabta maka ka sauke nauyi ko ba haka bane wacce tana da yawan gaisuwa tana da yawan kula tana taimakawa wucewa kaga dan tsire mai lafiya a bakin hanya a yanka maka ka shiga da shi a kulle ka ce ga wannan saboda kina da ladabi da biyayya waccar fa in ka zo shiga ka shiga mata da yalon bello a to ai ba dole bane sai ka sai mata wannan tsiran dama ko kuma ka gaya musu na ga ranka ya baci korafi bari mu bar wannan magana abin bai maka daidai ba gaskiya wato abinda nake nufi ka ce da su kun ga duk wacce ta mun mai kyau take kyautata mun akwai abubuwan da ba Allah ya wajabta mini ba ina so ku gane abinda Allah bai wajabta maka dole dole ka yi musu ba ba isani ba ne? ina ce isani ra'ayi ne ko ba ka ba ne ba? taib to sai ka ce wacce duk take mutunta ne take bin umarni na take kulawa da abubuwan da na dora mata na wajibi in Allah ya so yadda zan sai gida mai kyau zan bata ta rinka sa haya tana samun na kashewa wata sai take maka gatsali duk abin da ya hada ku tana maka tsaki ka ce ki ta ce baran yi ba wallahi malam akwai matan da haka suke wa mazajen su ba za a yi ba na ce ba za a yi ba duk abin da za ka yi ka je ka yi matarka ba take nuna maka yatsa ya kada kai ya kada kai ce Allah sawaki Allah sawaki ba za ta sako ba malam ba za ta sako ba saboda yana tunanin abubuwa in ya sallame ta akwai matsaloli rufa ta da duka bai isa ba ya zai da ita wacce kuwa ta gaishe ka ta mutunta iyayenka ta kimanta ka kai kaza kai ba za ka yi karanci ba za ka yi sakaci ba za ka yi wato ƙasa a gwiwa wajen kyautata mata ka ɗebi kayanka ta wanke ta goge wata ku zubarwa take in ka zo mata da kayan tsumma sai dai ka gansu a waje wata kuma ɗauka take ta wanke wata idan aka samu matsala ko dan kudin cafananta ya kare ka dawo gida da yunwa in ka ce ina abinci na sai ta ce mai kawayar amsar kenan me kike nufi tun yaushe kudin cafane ya kare baka bayar ba haka zo ka tambaye ni ban yi ba kuma ƙarya fa take ta yi ta cinye ta wanke kwanukan ita da yayanta kai ta birgima wata kuma wallahi za ta iya cin bashi ta zo ta yi maka kuma ba za ta gaya maka a lokacin ba daga baya za ta yi maka bayani mala akwai masu sai da kayansu su yi wa miji hidima amma wata shaidaniya ce da zan ce kaza ne amma dai ba zan faɗa ba wata ba ta da kirki to sai wani abu na kyautatawa ya zo ba na dole ba fa to sai ka kyautata mata to yanzu misalin akwai ɗanka mai maka wannan kuma ka faɗa in an yi mini zan yi in ba a yi ba ba zan yi ba saboda Allah bai zai kama ni ba dama in ban muku ba tunda bai wajabta mini ba sai kai mini sai maka me laifi a ce malam ya ce a nasakhaha ma nazala min qismatil fara'id fi kitabillahi azza wa jalla abin da ya goge wannan aya in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini abinda Allah ya saukar na raban gado a cikin littafin Allah ita ce ayatul miras imamul baji ya ce abinda yake nufi wallahu alam wato alwasiyatu lil walidaini walil warasati min al aqrabina kenan Allah ya sannan kuma yin ainihin wato wasiya wa dangi maciya gado banda waɗanda ba za su yi gado ba duna man la yarisu kenan ayar ba a shafe ta ba akan yin wasiya ga wanda ba zai ci gado ba yanzu kanin matarka kanin mahaifiyarka akwai wani abokinka yana maka mutunci kaga za ka mutu ka wari wani abu saboda in ka kuskura ka mutu ba za su bashi ba ban sani ko kuna ganewa yaranka a kasuwa yaranka a shago in ka kuskura ka mutu malam ba za su bashi ba to dabarar da ake kai wuf ka wawuri wani abu ka ce wani zo ka ci ke wannan tafi da shi ba sai ka gaya musu ba tafi da shi na baka miliyan ashirin ce je ka a yanzu ka isa kai kyautar miliyan ashirin ga wani baka gaya wa 'ya'yanka ba wani fa fili ya daga ya bayar fi sabilillahi 'ya'yan suka ce ba baya ba sanar da mu ba warai kuwa haka ake yi wallahi malam wallahi ina gaya muku duk wanda ita tara dukiya in ba ya zama tsayayye a gidansa ba wallahi aikin alheri bai sai ba Allah na farko mata ne za su fara kuskus to ku je ku zuba ido ubanku yana nan yana ta bankar da abubuwa kai fa daman uba yana so ku gane duk wani uba da yake gida wallahi ina shaida muku ko ƴaƴansa gani suke yi gashi nan kamar sun binne shi kawai sun yadda kai zaka riga su mutuwa kawai kafin ka mutu ana harin abin da ka mallaka haka wanda zai aiki alheri ya samu yayi wallahi kuma zamani ne bayan da zaka yi wani an ce ya taimaka ya ce to za mu yi shawara da iyali na san ya'yan ne dole sai ka yi magana zan yi magana da ya'yana mu gaya za a yi za mu duba abin da za mu bayar amma wallahi bai isa ba sai ya yi magana da ya'yan shi masallaci za ka ba da taimako sai ka nemi shawara wani yaro zai ce baba bai zai yi ba al'amura sun canja Allah kiyaye mu Allah gyara mana duk wani abin da nake gaya muku ko muna cin karo da su a fatawa an gaya maka wani abu hankalinka bai zai bai zai dauka ba ballan ta haka mutu gabar bashi a nan din nan wallahi nan titin yanzu nan ina hango wanda tijo da ya mutu a nan unguwar da asuba muna karatu da asuba na ce nan bai zauna karatu ba na ce alhaji ya baka zo ya ce ba ganni da asuba ba ce ba ya ce ai wani abokinmu ne ya mutu yana da kuɗi amma kasuwanci ne muke yi tare da shi da abokananmu suka ba shi miliyoyin kuɗi an zo an buga lissafi an ce a biya 'ya'yan sun ce ba shegen da zai taba musu kuɗin gado suka ce su suka ci ya za a zo a taba kudinsu su suka ci ya ce wallahi malam sai da muka dai muka haɗa kudi muka nemi lauya san ya ce shi yasa na yi sammako na tafi kotu muka tafi bashi ake bin ka ƴaƴanka su ce bara a biya ba ai ba su suka ci ba Allah kiyaye kuna tare da ni ko um, ayatul fara'id ayatul miras ayar rabon gado ta ba wa kowa hakkinsa ko min tarikatil maiti daga abinda mamaci ya bari don haka bai halatta ga mamaci mai yin wasiya ba ya zo ya tauye hakkin wani maciyin gado cikin 'ya'yansa ba kana da hakki kana da 'yanci in kana da lafiya da kudinka ka yi abin da kaga dama da kudinka in kana raye ba ɗan da ya isa hana ka amma matukar mutuwa ta zo aka tabbatar baka da lafiya mutuwa za ka yi to da ka shiga tasarrufi da kudinka iya abin da za ka iya tasarrufi a cikin wani obatiri ne na kudinka kuma haka shari'a take wani babban attajiri ya ce yana neman fatawa yana so zai cire wani da a cikin 'ya'yansa ba zai ci gadonsa ba zai yi rubutu malami ya ce alhaji ai an makara ai ya ce Allah ya riga ya bashi Allah da ya zo magana gado kafiri ne kawai ba zai ci gadonka ba in ɗan nan ya ridda ba zai ci gado ba amma in yana tsalla duk tsiyarsa in duka ya ta maka ko zagin kai ko me maka in an zo rabon gado sai dai in kace ki yi manista jala bi shayin qabla awanihi o kai bi ne da haka ayar rabon gado ta ba wa kowa kuma mamaci bai isa ya tauye ba kuma bai isa ya ƙara ba kamar ka ce wallahi matata ta garin Kaduna wallahi tana da kirki da Allah in kun zo ɗaya bisa takwas ɗinta ku ƙara mata da Allah ku ɗan mata a ina za a ce baba ba za a yi ba kuma Allah aka yi biyayya fa an faɗi wannan magana baka isa ka ƙara wani gado ba kuma baka isa ka rage wani gado ba an ruwaito manzo Allah ya ce inna Allah ata anna Allah ata kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris Allah ya bawa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa babu wasiya ga maciyin gado kun fahimci wannan ibnu abbas ya rawaito kamar da imam bukhari ya faɗa kana al-malu lil waladi wa kanat al-wasiyatu lil walidaini dukiya na da wasiya ga abin nan ga iyaye to amma fa nakhsaka Allah min zalika ma ahabba Allah ya shafi abin da ya ga dama fa ja'ala lil zakari mithlu hadzal unsayni yace ayi raban gado lil zakari mithlu hadzal unsayni wannan mawqufun ne lafzan sai dai hukuncinsa daidai ne kamar yadda malamai suka yi bayani ina fata ana fahimta wannan kenan yace wa sami'tu malikan yaqulu as-sunnatu sabitatu indana allati la ikhtilafa fiha annahu la tazuzu wasiyatu liwarithin imam malik yace sunna tabbatacce tabbatacce a wajen mu babu sabani fiha bainana kenan tsakanin mu ba halatta ba ayi wasiya ga maciyin gado kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da Tirmizi da sauran su rawaito daga Abi Umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i ya fada inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris annabi ya ce yanzu babu magana wanda zai ci gado kai mai wasiya ina maimaitawa duk wanda yana cikin layin magada ba a masa wasiya to anan ina so ku gane malam wani abu guda a cikin babin ulumul qur'an ashe hadisi yana iya goge aya na iya share aya sunna tana iya share qur'ani naka wannan sunna ce ta share qur'ani kamar yadda wasu malaman suka faɗa kun fahimci wannan la wasiyata liwaris fala wasiyata liwaris babu wani wanda zai ci gado in dai cin magada ne haka imam malik ya tafi Allah ya masa rahama shi sa ya kawo mana hadisi illa an yujiza lahu dhalika warasatul mayyit sai dai um, illa an yujiza lahu sai dai su wato magada su halatta wa shi musi kun san waye musi mamacin da zai mana mai wasiya kafin ya mutu idan ‘ya'yanka suka haɗu suka ce baba mun yadda ka yi wasiya ga wane ka ba wane in sun halatta maka wannan babu laifi wannan babu dama illa an yi jiza lahu zalika mana barin daɗa bayani ‘ya'yanka su yi ittifaki su ce baba mu Allah ya rufa mana asiri amma akwai ƙanin mu wane yana cikin rayuwa mai wahala zai gaje ka za mu gaje ka mun sani cewa Allah ya hana mamaci ya yi wasiya ga wanda zai gaje shi amma mu muna da rufin asiri da haka mun halatta maka ka yi masa wasiya ko nawa ne a cikin kudinka kafin ka mutu a ware a bashi mun halatta kenan dokar da aka kafa cewa kada mara lafiya kafin ya mutu ya yi wasiya wa wani wanda zai ci gadon shi idan su magadan sun yi ittifaki sun yadda a wari wani a cikin ɗan uwansu magada ko a ce baba mahaifiyarmu ce mun san za ta ci gadonka amma ba a yin wasiya magaji amma mu mun yadda kai mata wasiya ka bata gida daga cikin gidajenka wanda baya cikin gado to sai suka halatta yi shine illa an yujiza lahu zalika warathatul akwai hadisi na dara kutani da ya ruwaito daga ibn abbasin allah ya yadda da shi da yake tabbatar da haka la ta juzu wasiyatun liwarisin illa an sha alwarasa la ta juzu wasiyatun liwarisin illa an sha alwarasa bai halatta ai wasiya ga magaji ba sai in magadan sun ga dama wannan hadisi ne amintacce ina fata ana fahimta kuma hadisi ne yaddaje to yanzu anan wa annahu in ajaza lahu ba'dhum wa aba ba'dhum to to ga matsala sai aka samu rabuwar kai rabi suka ce mun yadda baba mun yadda kanin mu da yake inugu yana cikin talauci da rashin mu duk Allah ya rufa mana asiri yi masa wasiya ka bashi wani gida cikin gidaje ko ka bashi wani shago cikin shaguna sai wasu suka koma suka yi kuskure suka ce Allah ya mai yadda ba zai yi ko bai zai yi ba zai yi ai sabani kwarai kuwa kwarai kuwa zai yi wani ya ca mu a bar mana kudinmu kawai to malam imam maliki ce jaza lahu wa aba ba'dun wasu suka ce ba su yadda ba jaza lahu mana ya halatta gare shi lil musi kenan ga shi musi kun gane musi zan ta maimaita musi mahaifin mai mutuwan mai wasiyar shine musi daga wasiya ne jaza lahu haqqu man ajaza minhum wa man aba akhadha haqqahu min dalika to ya kun san ya zai yi sai yayi wasiyar waɗanda suka yadda suka ce a iya yin wasiya wa ɗan uwansu ko uwarsu ko wani magaji a bashi to a cikin hakkinsu su sai a cire wannan percentage din kamar za a bashi miliyan goma to a ciri miliyan goma in an zo rabon gado a san yadda za a yi su a cire ta a cikin me a cikin nasu don Allah yana so ku ringa maza a iya tambayan mu harkar gado tana cike da rikici to waɗanda suka kifa idan an zo rabon gado sai a me sai a ba su cikakken hakkinsu ma'ana a kadal abi haƙahu kamilan wanda ya ƙi shi in ya zo karɓan gado zai karɓi gadonsa a cike wanda iya dafa sai ya mai sai abin nan ba ni sunan shi sai a ɗauka a cikin nasa wani ya zo ya magana ya ce shi wallahi ma na bangadan nan shi ya yafe na ce a ba haka za ka ce ba abinda za ka yi shi ne ka bari in an raba gadon rabanka gaba ɗaya sai ka zaɓi wani ƙaninka da kuke mutunci da shi ka ce wani haɗa na baka don wani mara kirki ne ka bar masa hakkinka a cikin ka san wani da ce a kar ku raba da ni ni na yafe to kaga da ya haka ya ce kar ku raba da ni ya yafe kenan kowa ya samu za ka iya cewa a raba da kai ko da miliyan dubu ne da kai idan an raba mahaifiyarka fa duka-duka a cikin rabon gadon saboda kai ba ka yi tunani ba mahaifiyarka fa sai an kasa dukiyar nan kashi takwas za ta ɗauki ɗaya a zo a yi mutuwa a gida malam a zo a raba gado uwa ta rasa inda za ta zauna kowane yaro a ni wallahi aure zan yi a ni wallahi jari zan yi to an ayi wani kaza to uwar ku fa wallahi malam sai ta rasa inda za ta yi sai a fara neman kannanta su nema mata in za su zauna ko ni yayanta ya nema mata ko a ce za a tura ta wani ƙauye can gidan wani ƙanin mahaifiyarta ko karka ce ka yafe gaba ɗaya ka san abin da za ka yi ko me kake da shi sai ka ce araba idan an raba naka hakkin in ka karba sai ka ba wa mahaifiyarka wataƙila in ta haɗa da ɗaya bisa takwas ɗinta ta haɗa wataƙila sai ta samu wani ɓangaren gidan in to ka ji fa in ma ita kaɗai ne fa su fa kasa kwatin nan haka za a haɗu a yi tagumi a raba wallahi ai ba wanda baya cin gado ma da yawa irin uwa ko wannan wannan mata na'am ah kaji shi yasa ba sa son kishiya ai da mun kana yi wa mace kishiya za ta ce wa yau gado na wallahi ya tafi wallahi ya tafi malam ai ba karamin mai kuɗi ne ba idan ya mutu matarsa za ta samu wani abu mai karfi da za ta dogara da shi kuma wallahi malam ka san 'ya'yan zamanin galibinsu wallahi malam rike abin suke ba sa taimakon ma iyayen Allah in ba sa aka yi wa 'ya'ya masu tarbiyya ne ba na rantse da Allah sai fa wannan ta kare da watakila yayyanta ko yan uwanta za su rika kama mata gidan haya ina 'ya'yanta duk 'yan iska ne mutanen banza ne sun kama gaban su kurum wasu ta tozarta kowa yana can yana kula da matarsa a cikinsu haka abin yake faruwa yano ne malam uba zai zo ya mutu ya tozarta a wannan za a mutu a bashe wulakanta kowa ya kama gaban shi ya gama biya musu kudin university ya gama taimakon su zuwa asibiti tsufa ya kama shi ya yi ritaya bai da lafiya wancan ya kama aiki a can wancan ya kama aiki in ka ci sa'a wani yaron bayan shekara uku ya zo ya gaishe ka wallahi in ka ci sa'a ciwo zai danne ka wallahi sai dai wai aje ana neman taimako a makota ko taimako a masallaci kana da manyan yaya suna aiki a wurare me yasa saboda yan banza ne ka tara ba tarbiyar addini shi baba ya fiye rigima ya san bai da lafiya zai je ta taro abubuwa da za kaza bai san yadda rayuwar nan take cikewa ni na gaji da larurarsa kullum a ce a bayar a bayar a bayar wannan fa ɗanka ne na cikin ka yake gaya maka ɗanka da ka biya mai kuɗin jami'a ka biya mai kuɗin kaza ka masa duk wahala na sha faɗa ina maimaitawa malam mu kare wahala a kan ‘ya'yanmu malam mu zo gajiya ta kama musu ƙi taimakonmu bai nuna muhimmancinsa a wajen ‘ya'yansa ba wallahi kuma ka taka wuyansa in bai daidai ba ka take shi iya takawa kawai ka gaya masa gaskiya amma wannan shi ne abin da yake faruwa shi ne kusan yanzu bincike abin da ya tabbatar kun san suwa suka ba taimako ‘ya'ya mata wallahi ‘yarka mace ce in tsufa ya kama ka ko gajiya ya kama ka wallahi za ta tsaya taimake ka shi wancan fa yana ce yana tara mata yana aure an ce kai babansa ya ce ha ba ina za ka yi alhaji ka kai wahala maka ka rabu da shi kawai aka ce ka ɗaukan masa wani ka biya mai kuɗin kujera ya rike shi ki samu ya sauke farali wallahi tallahi malam ba zai je ba ba zai kai ba ka gama wahala wai mutum wai je saci kuɗin gwamnati wai don ya gina 'ya'yansa saboda ba ka da hankali in yi sata in taimake ku wallahi ba ku isa ba in ci haram in gina ku abin ne ni ku manta da ni ku bani da duka ba ku isa ba ai rashin hankali ne wannan yau ma'aqul ma dai a hankalce ma mutum in yi satan a ce yayi wa kansa ba fa na halatta bane kuna tare da ni ko yawwa da haka idan a a idan mutum yayi wasiya ba ni sunan shi um, wato dauki misali mutum yana da 'ya'ya uku yana da 'ya'ya nawa uku sai ya ware ɗaya sai ya masa wasiya a cikin 'ya'ya biyun sai ɗaya ya ce ban yadda ba a nan ina so ku gane wani abu na shari'a wannan ɗan da ya ce baba ban yadda da wasiyar da kai wa ɗan uwana ba ba fa saba Allah ba ina so ku gane kuma ba rashin kunya yi ba meri'a duk abin da mutum hakkinsa ne da Allah ya bashi ya yi kilemin hakkinsa ko da a wajen mahaifinsa ne ko uwarsa ba bai saba wa Allah ba kada zo mara kunya mara tsoron Allah ubansa ya yi kaza ya ce bai yadda ba ko uban ya zo ce na tsine maka albarka wallahi baka da hakkin ka tsine masa da shi saboda hakkinsa ne to sai ɗaya a cikin yara guda uku sai ya ce bai yadda ba ɗaya kuma ya ce baba duk abin da kai ni na yadda kaga an samu mushkila to ɗaya yaƙi to ya halatta wannan wasiyar sai ya yi ta a cikin hakkin wa wanda iya daɗin shi kuma wanda ya kifa shi ne turaddu hissatul abi rabon wanda ya ƙi sai a damai da shi ba yanda za a yi haka Allah ya faɗa don haka yana da kyau masu rabon gado su san da wannan qala malikun fil maridin alladhi yusi fa yastadinu warasata to ga wani kuma imamu malik yace mara lafiya ne ya ga ciwo ya ci shi ya ga ciwo ya kwantar da shi sai ya zo ya kama yin wasiyya fa ya'zanu ko fa yastadinu warasata da yake malami ne mai ilimi ne sai ya nemi izinin magadan fi wasiyatihi a cikin wasiyar da ya niyya wa huwa marid alhalin bai da lafiya wannan huwa marid hal ne min fa'il yasta'dinu kenan laysa lahu min malihi illa thuluthahu to ku sani wannan sifatun ne limarid wannan rashin lafiyar tasa din ana jin tsoron zai fa iya mutuwa amma ya nemi izinin ku gane wannan kes din ya nemi in ya zo yin wasiyar zai iya tsallake 1 over 3 din da aka ba shi dama idan kuna tare da ni na gaya muku abinda mai wasiya yake da hakkin ya yi wasiya a ciki a dukiyarsa karfata wuce ɗaya bisa uku to sai ya zo zai yi wasiya kuma wasiyar da aka buga wasiyar ta fi nawa ta fi 1 over 3 ɗin dukiyarsa wa ya da nuna lahu an yusiya libadi wadatati sun yi mai izini ya yi wasiya ga wasu daga cikin magadansa bi aksar min sulusihi sama da wani obatiri din shi ku bani hankalinku alhaji yana da naira miliyan casa'in gaba ɗaya da aka hada da gidajensa da kadararsa da komai da dabbobi da komai naira miliyan casa'in ne kashi da aka buga su to sai yake so ya yi wata wasiya ga wani ko cikin magada ko ba wanda ba magada ba kuma bai da lafiya kuma ana kyautata kan alajin nan mutuwa zai ka san akwai ciwon da rakiya ne ake kawai ana ta kai ka asibiti ne kawai dai an san ana jira ne kawai malam da aka buga wasiyar da dattijon nan zai sai aka ga ashe wasiyar zai yi ta ta kai ta naira miliyan ashirin a ba miliyan ashirin ba I'm sorry ta kai ta naira miliyan arba'in tunda in ka kasa dukiyar kashi uku miliyan nawa ne talatin talatin ne to shi kuma casa'in ya bari to da aka buga wasiyan nan da zai yi wasiyan nan ta kai ta naira miliyan arba'in watakila cewa ya gina mai masallacin juma'a watakila cewa ya bawa wani kanin matarsa watakila cewa ya yi kaza to amma ni ina neman izininku zan yi wasiya amma wasiyan nan ta tsallake hakkin da Allah ya bani na yi yanzu ya shiga hakkin magada ko bai shiga ba Allahu akbar ka san wannan me yake nuna wallahi wa'azi ne wannan karatun wai malam yau gashi malam kana raye baka mutu ba kudinka da ka wahala da guminka da ka tara baka isa kai tasarrufi da shi ba kuma idan ya kuskure ya tsallake haka fa ya saba wa Allah sai Allah ya mai azaba akai shi sa aka ce tun kuna da lafiya ku yi aikin Allah kaga yanzu malam da lafiyarsa kalau idan uba lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi yana harkokinsa ya ce ya ɗebi dukiyarsa gaba ɗaya ya ba wa Allah ba uban da ya sai mai magana abubakar ba ya yi ba da aka zo neman taimako ya ce na ba wa Allah duk abin da nake da shi aisha ta yi magana abdurrahman ya yi magana waye ya yi magana lesh li'annahu ausa bidhalika fi sihhati yayi wannan wasiyar ne yana cikin lafiyarsa da haka ina so ka gane cewa za ka iya yin wasiya ka yi duk abin da za ka yi dukiyarka ka kashe ta duka gaba ɗaya idan lafiya ka kalau ba masarsara ba zazzabi ya rage gare ka je ku ta rikici da yayanka amma da zarar ciwo ya ishe ka kaga wani ciwo za ka mutu sai ka ce wannan shegun yayan da in bar su masu zo su ci gado bari in bunka da dukiyar nan kawai sai ka je kai ta bunkarwa to ya kamata alkali ya maka hajaru alhaji fa ya ga ciwo ya kama shi an ce ko da sa ta ribe ba zai dade ba zai yi kaza yana bunkar da dukiya to bai halatta ba to yanzu anan ku dawo kan abin da muke to sai suka yi mai izini malam kuna kuna tare da ni baba mun yadda ka je kai wasiya baba laisa lahum an yarji'u fi zalika imamu malik yace to fa ba su isa ba daga baya su ce mun fasa su da suka bawa babansu dama ya yi wasiya a cikin dukiyarsu da zai gada sama da ɗaya bisa uku watakila rabin dukiya wai sai a zo a yi mitin a masa izini ba su isa kuma su canja ba laisa lahum an yarji'u fi dalika kina alladhina alladhi azinu fihi kun san me malamai suka ce sai aka ce sai dai in akwai wanda ya yi izinin dole yana jin tsoron tun da uban bai mutu ba idan ya ce bai yadda ba uban zai ƙi taimakonsa uban zai canja masa mu'amala kenan ya yi izinin a dole ne bayan tsohon ya mutu zai ce jama'a maganar gaskiya maganar Allah ni fa izinin nan da na yi wa babana akan ya yi wasiya akan dukiyarmu ta gado ni fa gaskiya a dole na yi me yasa ba kai bayani ba to kalan na je na yi bayani ya tsine mun wanda gidansa a hannuna ya kwace kalan na zo na ce ban yadda bai kore ni a kasuwa don haka wallahi ni ban yadda ba ina maimaita muku uba baya da ikon ya yi wasiya sama da ɗaya bisa ukun dukiyarsa in zai yi aikin alkhairi sadaka ko tabarru'i ko ginin masallaci ko taimakon wani in dai ya wuce wani obatiri ɗin dukiyarsa sai ya nemi izini idan ya nemi izini sai sun yadda yayan kuma mun gaya muku in wasu sun yadda wasu bai su yadda ba mai hukuncin shari'a mun yi muku bayani ko to sai aka ce duk an yi ittifaki an yadda kawai wani sai daga baya sai zo ce a ni wallahi ban yadda ba to wannan malamai suka ce falahun ruju'u ba da mautihi falahur ruju'u ba'da mutu yana da damar ya me ya canta wannan ra'ayin bayan mutuwan uban saboda dama mukura ne lahum dalika sana'a kullu warisin dalik da ya halatta su yi haka mana da ya halatta su yi arruju an iznihim da a ce shari'a ta halatta musu bayan ka yadda babanka yayi wasiyan nan tunda ya nemi izinka da ya halatta ka canja to ai kowane magaji ma zai iya yin haka a rayuwar uba ya bada izini fa idza halakal musi idan kuma wanda ya wasiya kenan mamacin idan ya mutu idan ya halaka raja'u sai su dawo kenan su canja akhadhu zalika sai su dauki wannan dukiyar gabaki ɗaya li anfusihim wa kansu wa mana'ul wasiyata fi thuluthi hatta ɗaya bisa ukun da aka ce ma zai iya yin wasiya a cikin ɗaya bisa ukun nasa wallahi za su iya canjawa kenan bai halatta ba in kun yi izini wa ubanku yayi wani abu ku canja wa ma sannan wa man'uhuma uzina lahu bihi abinda aka yi mai izini da shi fi mali a cikin dukiyarsa to gashi ba mu gama ba gashi lokaci yayi na daidai Allah ya ba mu lada sai ku sa mana alama ko wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman rangwame da afar ubangiji wani sati ba mu karatu insha Allah sai sati na sama wani sati ba mu karatu sai satin sama insha Allah ta'ala